أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد عظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi ta'jilin salati cikin gaggauta sallah har yau dai a bisa lokutan nan nata idza akara hal imamu idan liman ya jirkinta ta har ya zamanto ga lokaci zai fita lokacin ma karshen ta ma zai fita to shikenan kai sai ka yi ta ka tashi kaman kana yin nafila ka yi sallah ka yi sallar idan liman ya zo kuma ka bi limamu don ba a so al'umma tsarin ta ya tarwatse ka bi limamu yanzu taka ta zama farilla wannan da ka bi limamu ta zama nafila wannan ta zama nafila ba a so mutane wannan ya nan wannan ya nan wannan ya nan kullum abin da addini yake so kanmu ya zama a haɗe ana tafe ga baki da kaga dai ga shi har limamin ya jirkinta sallah din amma dai ka tashi kamar nafila ka yi taka to shi kenan amma dai har yau kana nan idan ya zo ya yi sallah ka ji shi kuma ba ka dan ya kuma ka koma ka bi yanzu kuma sai ya abu ba ka tashi ka gaba da ikama da waye kila ma ka kabci jama'a ka ce za ka yi abu ba fitina ta faru kenan liman ya ga an yi mai kishi a kenan بائر من أجل بلا حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن موسى البصري محمد بن موسى البصري بن تدمو حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي جعفر بن سليمان الضبعي يا بن تدمو عن أبي إمران الجوني شكا قال أبي إمران الجوني عن عبد الله بن الثالث daga abdullahi dan samiti an abi zarri shi kuma ya karba daga abi zarri kala abi zarri ya ce kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya ce ya aba zarri ya kai abu zarri umara'un ya kunu na min ba'adi za ka ga wa'yansu wato sarakuna za su zamanto a bayana ma'ana shugabanni ko shugabannin ƙasa ko gwamnoni duk dai an ambace sarakuna ba wai wannan sai sarakuna masu naɗi kaɗai ba za su zamanto bayana yumitu na salata suna kashe sallah amma ma'ana yu'akkiruna suna jinkirta ta an wakati hal mustahab har lokacin da ake so ya fita har ya zama ma sallar ta fita ma daga cikin lokacinta wannan yana daga cikin ba da labarin gaibu na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi tun daga ran tun daga kafin sama ya faɗi abubuwa kuma daga nan har tashin kyama ya faɗi duk abubuwa da za a yi sallallahu alaihi wasallama kuma abubuwan nan sun zo yanda ya faɗe su ba su canja ba ba ma musulmi ba ma hatta turawa ma sun faɗi waɗannan abubuwan mamakai da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wani ka ganshi yanda ya faɗa wani kuma da an kwatanta ma a kwatance ne da an nuna ma za ga lalle wannan abu ne yake faɗa to za ka ga wato sarakuna ma'ana shugabanni za su zo bayana za su dinga jirkinta sallah da barin lokacinta fasalli salata da wakati to in ka riski wannan to ka yi sallah kai a lokacinta amma kuma ka fita wajen masallaci ka fita ka je wajensu da kalifofi da ake yi sarkin shine kuma limani ko gwauna din kuma shine limani to amma ka fita ba wai shi kenan kakkake fita ba faɗa ya shiga tsakaninka da hukuma kenan ka yi dai ka yi sai ka yi sallar ka fita kuma fa'in sulliyar da wakaciya idan an sallace ta a lokacinta shi kenan kanan laka nafilatan taka da kai ta zama nafila wa illa in ba a sallace ta a lokacinta ba an jirkinta ta kad a harasta salataka kai dai ka yi taka kuma ka kiyaye ta kai dai ka yi taka taka kuma ka kiyaye ta to sabilillah abu ne kila zai kamar wannan lokaci ya shige tunda yanzu galibin salloli ya dawo hannun malamai hannun limamai ko gwamnonin ko shugabannin kasan biyu suke bari a ce wani kafin su fito daga ofis ko su fito da kaza ya zamanto lokaci ya ja sai dai kuma an ce ana jiransu to kuma an ce ana jiransu dole ne lokaci ya dan ja dole ne shi kuma mai sharhi yake cewa wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya faru faɗa saha ya inganta anna hajjaja hajjaj bin yusuf sakafi wani gwamna ne na musulunci da aka taɓa yi a ƙasar iraki da shi da shugaban sama wanda ya naɗa shi shugaban ƙasan can shine walidu su waɗannan su an rawaito sun ji jinkirta sallah har tafsa daga lokacinta bari ranar juma'a wani zubin sai yamma ma ɗaya daga cikin su ya taɓa yin juma'a bayan ma rana ta kusa faɗuwa don wani ya yi magana yanzu a sa a dace makai to mashhurai ne wannan sun yi yadda annabin nan ya faɗa kamar yadda abdurrazak ya rawaito daga ibn jurayjin abdurrazak ya rawaita daga ibn jurayjin shi kuma ibn jurayj ya rawaita daga ada'u mala ada'u ya ce walidi ya jinkirta juma'a hatta ansa walidi ya jinkirta juma'a har sai da yamma ta yi kaga ba ana nufin wai kawai da ɗan lokaci kaɗan ba ya jinkirta juma'a har sai da yamma ta yi faji ita sai na zo fasallaitu zuhura kafin na zauna a masallacin sai ne sallah a zahar ne kamar nafila ne ke niko nan a zahar ne kabla an ajilisa sun masallaitul asara har yana zaune kan mumbari har la'asar ta yi sai ne sallar la'asar wa ana jalisun amma a zaune wa ima'an amma nuna ne ba dama tashi wa huwa ya kadu yana kudu ba sai ne sharhi yake wa inna ma fa'ala zalika wannan malami yayi haka ne kaufan alanar su don tsoro a kan saminar asibi don da ya tashi sarki ya ce a daga kan yanzu yanzu alhamdulillah yanzu wannan zamanin kafi ya shige wani marawa abu nu'ayn yana daga cikinsa abinda abu nu'ayn ya rawaito shekul bukhari shi abu nu'ayn nan shine shehin bukhari a cikin littafin sallah daga hanyar abubakar bin utubata abubakar dan utubata ya ce na yi sallah kusa ga abiju haifa abiju haifa ta haji ne fama sal hajjaji bin salati hajjaji sai da ya kai sallar juma'a sai da ta kai yamma duk dan tsiya saboda aji wanda zai yi magana yanzu yanzu kansa ya sauka alhamdulillah yanzu duk wannan abu ya fice sai da ya kai ta yamma falamma a karar salati yayin da ya jinkirta sallah ta kai yamma salla ba juhaifa shi abu juhaifa sai ya salla amma nuni dai ba wanda zai iya tashi haka a raunar nasa ya dinga ya salla kuma ko da ido ya nuni wa min ɗariƙin ibn umar akwai ɗariƙin hadisin ibn umar cewa hajjabi shi ma ya taɓa jinkirta sallah yayin da ya jinkirta sallah ibn umar bai ƙara sallah tare da shi yana da ɗariƙin muhammadu bin ismaila bukhari muhammad ya ce kun fi mina na kasance shi kuma muhammad bin abi isma'ila ba bukhari ba ya ce na kasance a mina wa subukun tuqra'u lil walidi shugaban kasa walidi bin abdul malik ana karanta mar wa'ansu littattafan mulkin daula tasa fa akara salata sai jinkirta sallah har yamma sai fa nazartu ila sa'id bin jubair sai na kalli sa'id bin jubair yana zaune wa ada'i da mala ada'u yuni ani imam sai naga suna yin sallah a zaune suna yin ta nuna amma ba dungulawa don da sun dungula za a gane wa'annan sun saba wa hukuma yanzu yanzu a kama su wahu ma ka'ida ne suna zaune to kaga wannan shi hikima ce kai dai ka yi naka amma ba sai ka tada tarzoma ba ba sai ka tada tarzoma ko ka abu musulunci so yake a tafi ba wai tsoro ba amma dai dan a tafi lafiya abinda musulunci yake so kenan to haka kaga yanzu wannan magana wanda bai ji wannan ba sai ya zaci kawai dan jirkin da sallah bare yanzu misali wanda yake yin sallah da wuri sai ya zaci ko mutum ya kai ta ko ƙarfe biyu ne ma'ana ya jinkirta sallah maza maza wuwu ya ba haka ake nufi ba jirkin ta sallah waɗannan sarakuna an ga sun sun ɗau sallar ma sun fita da ita ma har kuma ni da idona na taɓa gani gaddafi ya zo kano wata shekara zamanin abacha ya zo kano ya yi sallar juma'a da mutane a masallacin idi ya dinga wannan laccar siyasar ta su har karfe uku da rabi da yi sallar juma'a ba sai sarkin kano ya tashi ya fita sai ya tsallako titi akwai masallacin juma'a masallacin shaukiya yana da masallacin juma'a sai sarki ya shiga nan ya sa wani limamin ya ma sallah sai da aka yi sallar juma'a sannan ya koma ta sannan kuma suke abu to kaga kaga shi kuma wannan shi ma ya jinkirta amma ga abaccen ma a zaune da komai to irin wannan ake nufi da wai daga da kaga dan lokaci ya dan ja kaɗan saboda akwai karatun idan rana ta zafi a jinkirta sallah a zahar to kakka zo ka ga liman kuma ya jinkirta sallah a zahar ka bace irin wannan karatun ake nufi to ka gani akwai a jinkirta sallar isha to ka zo ka gani man ya tanki ta sallar isha ka zaci irin wannan karatun ake nufi da ka tashi da kai kayi sallah ka hankala da haka karatu a hankula ake bin sa sai da bayani kwarai da gaske wa fil babi a wannan babi an abdullahi bin mas'ud an kaba daga abdullahi bin mas'ud wa ubada ta bin sani kala abu isa turmuzi yace hadisu abi dharr wannan hadisi na abi dharr hadisin hasan hadisi ne kyakkyawa mai sharhi ya ce bal huwa sahihun hadisi ne ingantacce dan rawahu muslim muslim ma ya rawaito shi muslim ma ya rawaito shi to irin wannan magana su abu su turmudi su ne kan wannan ilimi amma kuma lalle shi ma mai sharhi namiji ne kan ya ce ga muslim ya rawaito shi ma'ana hadisi ne ingantacce wa huwa qawlu ghayru wahid wannan shine magana ba mutum da ya zama ahlul ilimi na malamai yastahibuna malamai sun so an yi sallin rajula salata mutum ya yi sallah liƙaƙi ha a lokutan nan nata da aka faɗa za a kara hal imamu idan liman ya girke tata har ta fita daga lokacinta sun mai salli ma al imamu sannan ya zo ya sallah da liman ba wai zai yi barin sallah da liman ba saka saka fitina ta faru kenan wannan ya koma waje ɗaya wannan ya koma waje ɗaya wannan al'umman manzo Allah ta tarwata kenan ba haka ake so ba yayi tasan kamar na sannan ya zo ya tsalla da ima wa salatul ula wannan tasu ta farko da yayi hiyal maktubatu ita ce farilla inda aksari ahli ilmi nan ga ilmin malamai wannan kuma da ya zo ya da liman shikenan ta zama man nafila wa abu imran al-jawni wa abu imran al-jawni ismuhu abdul malik bin habib sunansa abdul malik dan habib to kuma wannan ana nufin mutum idan sa biyu kamar yadda wannan hadisi kuma zai zo na gaba babu ma ja babun abin da ya zo ke nauni an salati mutum ya yi bacci har lokacin sallah ya shige ba laifi wa kan wannan ba laifi cikin bacci mutum idansa biyu dai ya bar lokacin sallah ya fice shi ne rikici inji annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا قتيبة قتيبة يا بن تدم حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد يا بن تدم عن ثابت البناني daga sabit min gunnani an abdullahi bin rabah al-ansari daga abdullahi dan rabah al-ansari an abi qatada daga abi qatada ta qala abi qatada ta yace zakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya wa annabi kaga sahabbai kenan sun gaya wa annabi naumahum baccin su an salati ya rasulullahi wani zubin bacci ya kan kwashe mu ma haka mu tashi ma mun iya yin sallah din ba ko ai sallah ma ba mu yi ba ma'ana dai irin wannan magana faƙala sai annabi ya ce inna hu laysa fi nawmi tahridun ba sakaci cikin bacci in dai bacci ne ya fara mutum har da lokacin sallan ya yi ba ba shi da alam da zai tashe shi ko ba shi da wani wanda zai tashe shi ko ya gaji ko wani abu bacci ya kwashe shi har lokacin sallah ya ce wannan ba sakaci a ciki inna ma tafridu sakaci dai tun ya kazati mutum gidansa kuru-kuru ba rashin lafiya ba wata larura ba ya bar lokacin sallah ya shige wannan shi ne sakaci fa'iza na siya a hadukun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya manta salatan sallah auna ma'ana ko ya bacci har da ya farka ba ma har lokacin ta ya fita fal yusalliha ya sallace ta idza zakarha in ya tuna ta manta ta in ko ya tashi har lokacin ta ya fita ya sallace ta kuma irin yanda zai sallace ta a wancan lokacin ba da gaggawa ba ba da komai ba a tsanake in bai yi sallah asuba ba bacci ya kwashe shi har sai da rana ta fito sannan ya farka ya tashi ya yi alwala ya zo ya rakata ne fajir irin ta sallah asuba da ya a cikin tsanake kai ya gaggawa ba komai lokaci wa kullu ha ada'u sai dai ramuwa ce amma dai ya baya ya yi rakata ne fajir sannan in ya gama rakata ne fajir ya tashi ya yi ikama sannan ya yi karatun sallah ya yi sallah asuban sa raka'a biyu ya yi karatun su a nutse kamar yana yi a lokacin asuba ba komai a kansa kan ba kuma a kansa haka kuma in ta la'asar din ce ta wuce shi har dare har magaruba ta shige to shi ma ya tashi ya yi alwala ya yi sallarsa a nutse kamar yana yin ta a wancan lokacin kamar yana yana yin ta a wannan lokacin to sun ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa haka kuma in manta wata sallah yayi to in ya tuna ta to shikenan ya yi alwala ya zo ya yi ta kamar yana yin ta a wancan lokacin وفي الباب أو أن باب عن ابن مسعود عن كفار عبد الله بن مسعود وأبي مريم وأبي مريم وإمران بن الحسين إمران بن الحسين وأن الصحابي الله يجزيه أتم يكي عيون وهو يرانا هنا دقى خصوصية من أن فتيشي في كان أظن ده أتروتا كتابين وجان الله وجبير بن مدعين عند جبير بن مدعين وأبي جحيفة أبي جحيفة وأبي سعيد وأمر بن أمية الضمري ده أمر بن أمية da yawa Allah ya kan keɓanci mutum da wani abu ba wajen ya fi wani ba sun ce almaziyata la tafta bil afdaliyata Allah ya keɓance ka da wani abu bai sa ka fi wani ba yanzu ka ga shi yanzu wannan sahabi yana daga abin da Allah ya keɓance shi duk in an faɗe shi in aka in aka roƙi abu bukata ta biya amma ai bai fice yana Abubakar bai fice yana Umar bai fice yana Usman bai fice yana Ali ba bai sa abu ba to da yawa za a faɗi Allah ya keɓanci wani mutum da wata falala da an faɗi ta a ce wato ya kuwa ne kenan ko wannan hauka ne da abu kaga shi yanzu cutar basir yayi ya zo ya kawo ƙara ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ma addu'a shi kenan ta warke sai ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wasu mutane kyawawa da suke shigowa su gaishe ni har a zauna a hira kuma ba mutanen da na saba ganin su a nan wajen ka bane amma yanzu tunda na warke ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ai mala'iku ne to me yasa ba ka zuwa ya ai ta warke ya a roƙi Allah cutar ta dawo wayannan mutane su dinga yake na sai annabi ya roƙan masa ikon Allah sai shi kansa ma ya zama to ma fadar sama a waje biyan bukata ne ba hauka amma wannan ba ta sa ya fi wa'yansu tuli daga manya-manyan sahabbai ba wanda su kuma irin haka ba ta samu a wajen su ba to haka baiwa Allah take yakan yi wa wani ba kasancewa ya yi masa ba wai ya fi wani kuma da ba ya ba wannan ba wa zini kibarin da zini kibarin wa yuqalu ana cewa zini kimari wa huwa ibnu akil najashi qala abu isa tirmidhi yace wa hadithu abi qatadata wannan hadisi na abi qatadata hadisin hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa qad ikhtalafa ahlul ilmi malamai sun yi saɓani tun rajul cikin mutum ya namu an salati ya yi bacci bai tashi ya yi sallah ba auyar saha ko ya manta ta fa yasta yi sai ya farka auyar kuru ko ya tuna ta wa huwa fi gairu waqti salati ba yana lokacin ta ba kamar da ya asuba ba har sai da gashi rana ta faɗi ta ta kullo to sai ya farka inda dalu shamsu daidai lokacin da ranar nan za ta hudo au inda gurubiya ko la aka cire ba sai daidai rana za ta faɗi faƙala ba abu sai ba arin malamai suka ce yusalliha idan sai kaza ya sallace ta in ya farka au zakara ko ya tuna ta kamar yadda wannan hadisi ingantacce ce wa in kana inda dulu shamsu ko lokacin kullowar rana ne ne suka faɗi lokacin saboda waɗannan lokuta guda uku ba a yin sallah a waje a cikin su daidai lokacin da rana take kullowa ba a yin sallah a wannan lokacin da daidai lokacin da rana take faduwa ba a sallah a wannan lokaci da daidai lokacin da rana ta zo tsakiyar sama ta zo tsakiyar sama waɗannan lokuta duk ba a sallah a ciki ko kuma yanzu kaga an gama sallah a su ba in dai ba in dai ba farilla ba to ba za ka yi ce za ka yi nafila ba har rana ta fito hakan an idar da sallar la'asar in dai ba na in dai ba farilla ba irin ramuwa haka ba za ka ce za ka yi nafila ba har rana ta faɗi sai dai mutumin da yake ka'aba ita mutumin da yake ka'aba in ya dawafi a kowane lokaci ne zai iya nafilar raka'a biyu gaisuwar dawafinsa saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam in dai to amma in dai manta sallah yayi ya bacci ya tashi to ko a wayannan lokutan da aka hana ne shikenan shi ya shi yanzu ba wai nafila zai yi ba farilla zai yi wajibi zai bayar to yayi wannan sallah au inda gurubi ha ko wajen haduwarsa wa huwa qawlu ahmada shine fadin ahmad bin hanbal wa ishaqa da ishaqa wa shafi'i wa malik da imam malik wa qala ba'dhum ba'dhum yace la yusalli mm ko ya farka kar ya sallan nan hatta ta dulu a shamsu ya bari har ranar ta gama fitowa inda an hana ya sannan yayi ba gaggawa ake yi ba auta garuba ko ya bari sai ranar ta gama faduwa tukun ta faɗi tukun to sannan ya biya sallata babu ma a babu cikin abin da ya zo sun rajulu cikin mutum ya sassala ta ya manta sallah da yi ba to kuma ya tuna ta حدثنا قتيبة قتيبة بن تدمو وبشر بن معاذ وبشر بن معاذ قال سوري أن كنت حدثنا أبو عوانة أبو عوانة بن تدمو عن قتادة شيكم يا قتادة an anas shi ko qatada ya karba daga anas bin malik khadimin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma ne wa annabi hidima qala anas bin malik ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya da aminta Allah subhanahu a gare shi ya ce man nasiya salatan wanda ya manta wata sallah falyusalliha idza zakaraha in ya tuna ta yayi ta duk lokacin da ya tuna ta yayi wa alwala ya zo ya yi ta وفي البادي أو أن بادي أن صمرته أن كرودة صمرته هذا يوجد لوك دين بيتناتا معناه يوجد وأبيك سادت بأبيك سادت قال أبو إيسا ترمزي يجي حديث أنس وأن حديثنا أنا سوء دمتون ديما تصلى إن يتناتا أقونا لوك سيني ييأل ولا يجد حديث حسن صحيح hadisi ne kyakkyawa inda ka ce kaga yanzu malaman da suka ce ko lokacin kullowar ranar ayyuka ne sun fi dacewa wa'incan kuma Allah ya da su wayarwa an rawaito an ali bin abi talib daga sayyidina ali dan abi talib annahu sayyidina ali qala ya faɗa tun rajul yansar salata cikin mutumin da ya manta sallah qala sai sayyidina ali ce yusalliha ya sallace ta mata ma zakar har duk lokacin da ya tuna ta ko lokutan da aka hana din na a yi nafila a ciki ai shi yanzu ba nafila zai yi ba shi farilla zai yi to in ya tuna ta ya yi ta fi wakati a cikin lokacin ta ne au fi gairu wakatin ko ba a cikin lokacin ta kuma ya yi ta a tsan a nitse ya yi ta kamar yana yi a lokacin ta wa huwa qawli shafi malamai kuma shafi ya tafi akan wannan magana wa ahmad bin hanbali ahmad bin hanbali yana kan wannan magana wa ishaqa da ishaqa wayruwa an rawaito kuma an abi bakarata daga abi bakarata shi kuma sahabi ne shi ma annahu nama an salati asri yayi bacci yayi sallar asar ba fas sai kaza inda al-ghurub sai da sai dab da rana za ta faɗi ya farka falan ya salli sai ce yanzu ba lokacin sallah bane sai ya kyale sai da rana ta gama faduwa tukun hatta zaraba ta shamsu hatta da rana ta faɗi tukun sannan yayi da yana kan mazhabar wayanta wa qad zahaba qaumun min ahli kufata da yawa mutanen iraki kufa sun tafi ila haza galibin malaman da sun tafi akan wannan magana wa amma ashabuna turmuzi yace amma sahabbanmu ai yana nufin ahlul hadisi ba ba ba laifi malami ya dan turza eh kaga ai kaga wannan Allah ya bamu karatu takama ne amma su yan hadisi wa amma ashabuna amma malaman hadisi fa zahabu duk sun tafi ila kauli ali bin abi talib zuwa fadin nan na sayyidina ali dan abi talib cewa duk lokacin da mutum ya tuna sallah ko da ba lokacin ta ba ko lokacin kullowa ne ko abu ya sallaci ta saboda shi ba na kula zai ba yanzu biyan farilla zai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin